الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala satin da ya gabata mun yi babi mai bayanin abin da ya kamata a aikata ga wanda ya kai gargara ko wanda mutuwa ta halarto ma sannan da yadda ake mishi wanka bayan ya cika da yadda ake mishi likafani da yadda ake turbuɗe shi ko da sa mishi turare da ɗaukarsa da turbuɗe shi to yau za mu shiga daidai hukuncin jana'iza yace babun fi salati alal jana'izi babi game da hukunci-hukuncin sallah akan jana'izoji wadda ilil mayyiti da kuma yin addu'a ga mamaci addu'a da ake yi wurin sallar gawa haga abu biyu kenan wannan babin ya kunsa hukunci da kuma siffar yadda ake sallar gawa aljana'iz jam'i ne na kalmar janaza janaza ga lugar larabci tana da ma'ana biyu janazatun ma'ana ta farko ko ko an tsago kalmar janaza ne daga janaza kalma fulafi janaza jimun da nunun da zayon janaza kalmar janaza tana da ma'ana biyu tana da ma'ana saƙula janaza da ma'ana faƙula abinda ya yi nauyi don me ake kiran gawa janaza saboda in mutum ya mutu yana ƙara nauyi kun fahimci haka nan yana ƙara nauyi to saboda nauyin da yake yi sai an kasa mai janaza abu mai nauyi gawa kenan sannan ma'ana ta biyu kuma ta janaza tana da ma'anar satara satara domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da mutum ya mutu to a samu zane a lullabe shi da bakin sannan ya zan cikin sutura daɗa har a rufe shi a sami sutura ta gaba ɗaya a turbuɗe shi cikin to kaga kowace da cikin ma'anonin ga guda biyu ta janaza tana da munasaba da gawa yan an ka fassara janaza bi ma'ana faƙula kaga gawa tana da nauyi da zaran an zare rai sai gangan jiki ta ƙara nauyi sannan kuma gawa an nemi a suturce ta da zaran mutum ya mutu a lullube shi bayan an lullube shi a yi mai wanka a yi mai sutura a yi mai lulluba ta har abada a sahi cikin kabari a rufe to shi an ma'anar janaza amma dai da hausa muna cewa gawa to jam'in janaza sai ya zan jana'iz gawawwaki don haka ya ce babun fisalata alal jana'iz babi game da hukunci babun fi hukumi wasu fatis salata alal jana'iz babi game da hukuncin sallah akan gawawwaki da kuma siffar yadda ake yin sallah kaga abu biyu kenan hukuncinta meye hukuncinta ga shari'a sannan kuma yaya ake yanta siffar yadda ake yanta waddu'a ilil mayyit da kuma babi mai bayani game da addu'a ga mamaci in mutun ya mutu ba an ce ayi mai sallah ba me hikimar sallar gawa domin awa mamaci addu'a to yaya ake addu'a wace irin addu'a an kaso ayi addu'o'in da ake wa mamaci mun karanto a hakamul janaiz ko kun ji suna da mabambanta kala nau'i nau'i annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gagawa don haka babu wata addu'a ke bantacciya amma dai makasudan addu'a dai a roƙan mamaci gafara da rahamar Allah shine makasudi don haka da kai tsayinka Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu Allah yayi na fatar kun fahimta to kayan mu shiga sallar gawa dai farilla ce farilla ce akan kifaya farlu kifaya ce in musulmi ya mutu wajibi ne a yi mai wanka wajibi ne a yi mai sallah wajibi ne a yi mai likafani wajibi ne a turbuɗe shi waɗannan duka farilloli ne to inda duk wasu musulmi sun ka tsayi sun ka yi to sun ɗauke masaura laifi amma da musulmi zai mutu a wulakanta gawarsa kowa ya ƙi mai sallah to duk musulmin da a cikin lokalitin na sun yi laifi ina fatar kun fahimta don haka sallar gawa wajibi ce sallar gawa hukuncinta wajibi ne sannan sallar gawa duk da yake bai kawo ba sai dai ya yi ishara cikin abin da ya rubuta tana da rukunai guda biyar sallah ta jana'iz tana rukunai guda biyar gudansu duk abba a samu ba sallah ba ta yi ba in gawan na kusa a sake maimaitawa ina fatar kun fahimta rukuni na farko shine niyya inna mal a'malu bin niyyati wa inna mal kulli imrin ma nawa shine rukuni na farko niyya dole mutum ya kudurta niyya ga zuciya tai cewa zai wa gawa sallah rukuni na biyu tsayuwa sallar gawa da tsaye aka yanta in an ka yi zanne an ka yi sallar gawa in dai ba su masu sallar dama uzuri gare su ba su iya sallah da tsaye ba da ganga an ka yi sallah da tsaye da zanne sallah ba ta yi ba a sake maimaitawa don haka da tsaye aka yi da tsayewa ga sallar gawa wajibi ne sannan abu na uku kabbar harama wajibi ce kamar yadda take wajibi ga sauran salloli kabbara harama wajibi ce kabbara ta farko kenan sannan abu na hudu addu'a ga shi mamacin da an yi sallar gawa ba awa mamaci addu'a ba a yi sallar ba a kiranta sallar gawa don dama an shar'anta sallar gawa ne domin wa mamaci addu'a eh to to addu'a ga mamaci shi an rukuni na hudu rukuni na biyar sallama waɗannan su ne rukunan sallar gawa sai ya ce wata kabiru alal janaza sai ya fara da kabbara ba tana cikin rukunai ba ya ce wata kabiru alal janaza kan barbarin da ake yi ga sallar gawa arba'u takabiratin kan barbari hudu ne kabbara hudu kabbara harama da kan barbari guda uku ƙarshen kowace kabbara akwai aikin da an ka sunanta a yi ‘yan an ka yi kabbara farko kabbara harama sai a yi mi sai a karanta fatiha in ka ƙara sura ka kyauta sai a yi kabbara ta biyu sai a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai a yi kabbara ta uku sai a yi addu'a ga mamaci sai a yi kabbara ta hudu in an kai kabbara ta hudu da liman da sauran mamu su wa kansu addu'a da sauran al'umman musulmi shi kenan sai a sallama sai dai mun karanto cikin ahkamul jana'iz wasu ɗaiɗaikun mutane da na nuna bajinta ta fannin addini annabi sallallahu alaihi wasallama don ya nuna darajarsu ya ƙara musu akan kabbara hudu akwai waɗanda annabi yawa kabbara biyar akwai waɗanda yawa kabbara bakwai akwai ma wanda yawa kabbara tara shi a tsololuwa kabbara tara don haka ya halatta amma ga mazhaban malikiya iyaka hudu sun kace sun kace in liman yayi kabbara ta biyar ma mu sallama ka su tsaya jira ne sallama kaga kenan ya nuna su ba su yadda da kari ba to amma hadisai sun tabbata annabi ya kambara bai ya bakwai ya yi tara don haka yanzu yan an ka samu kamar irin mallan jafar da mallan albani kaga irinsu ya kamata a ƙara musu ga su manyan mallamai sun wa addini hidima kuma allah ya karrama su da shahada kaga ya kamata a bambanta su da ordinary da ya ayyuhan nasu sai a yi musu kabbarori ko da tara a yi ta yi ko ƙarshen kowace kabbara sai a yi addu'a bayan an yi waɗancan an yi fatiha an yi salati ga annabi to sauran kan barbari duk a yi addu'a bayansu ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce wata kabiru alal janaza kabbara a kan gawa arba'u ta kabiratin kan barbari guda hudu ne mafi yawa su a waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya yi amma in an samu wani babban mutum ga musulunci to babu lafi a ƙara bai a mai biyar ko a mai bakwai ko a mai tara don haka ran da kun ka samu liman ya ƙara kakku yi mamaki ya tabbata ga sunna yarfa'u ya daihi liman yana ɗaga hannuwansa ko ko mutum mai yin sallah yana ɗaga hannuwansa bi fi ula hun daga ta farko kabbara farko kabbara harama ana ɗaga hannuwa wa in rafa in ya ɗaga hannuwa fi kulle takabiratin ga kowace kabbara fala ba babu laifi dama malamai sun yi maganganu game da ɗaga hannuwa ga sauran kabbar bari amma da shi abinda babu wani cece ku ce kabbar farko shi ittifaƙan ana ɗaga hannuwa sauran kabbar bari shi ana ɗaga hannuwa ko ba a ɗaga hannuwa malamai sun ƙara ma junan su sani kaji ya ce in ya ɗaga bai yi laifi ba wa in sha'a in mutum ya so da a ba'adal arba'i sai shi addu'a bayan kabbara ta hudu wa yusallimu ya sallama ni an ma'anar wannan magana ta mai risala malamai sun yi saɓani shin bayan kabbara ta hudu ana addu'a ko ba a yi wasu ce ana yi wasu ce ba a yi amma dai ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi amma addu'ar da ake yi bayan kabbara ta hudu ba ita ce makasudi ba wadda ake yi bayan kabbara ta uku kayan a yi kabbara ta hudu wadda ake wa mamaci to ita ce ita ce rukuna ita ce wajibi waccan bayan an yi kabbara ta hudu kaga ba mamaci za awa ba sauran mutane Allahumma ghafir lana wal walidina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al imani wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islam Allahumma la taftinna ba'dahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu kaga ba mamaci an kawa ba kan mun kawa to ita ba wajibi bace in an yi tafa hasan in ba ai ba babu laifi amma dai annabi yana yi to shi ne ya ce wa in sha'a da abu adal arba'in ya so shi addu'a bayan kabbara ta hudu sun mai sallimu sannan ya sallama wa in sha'a in ya so kuma sallama sai shi sallama ba adal rabi'a bayan kabbara ta hudu makanahu nan take yana allahu akbar kabbara ta hudu sai ce assalamu alaikum ba tare da ya tsaya addu'a ba amma hadisi ya tabbata wasu lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kabbara ta hudu yana daddewa tsaye sannan ya sallama yawa sauran mutane addu'a waye kiful imamu to in mutun ya mutu in an ka zo ya mai sallah ina liman zai tsayawa ga gawa in zai mata sallah waye kiful imamu liman yana tsayi fi rajul ga namiji in namiji na gawan namiji ce liman yana tsayawa inda wasu digun tsakiyarsa gun kunkurunsa ba nan ne tsakiyarsa ba in namiji ne sai ya tsaya daura da kunkurunsa wa fil mar'ati in kuma mace ce inda manki bai hagun kafaddunta kafaddu fuskar tana can an fuskantar da ita alƙibla ko to sai ya dawo daura da kafaddunta zai tsayawa wannan ba dole bane in duk inda liman ya tsaya maka su abinda dai dole a yi mai sallah wannan alal istihbabi mustahabbi ne wassalamu minas salati alal jana'iz sallama ga sallar gawa taslimatun wahidatun sallama guda ce ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a sallama guda assalamu alaikum khafiyatun kuma boyayya me ake ni da boya ba cikin sirri ba tunda in liman yayi ta boye ina ba muka sani ya sallama ma'ana khafiyatun ai khafifatun kamar yadda yake cikin wata nuskha bil fa'aini khafifatun mai sauki sallar gawa gawa ta an gaba gare mu dole mu tausaya mata kuma in dai masu imani muke zukatanmu sun karaya don haka ba a so daga murya ba daga kabbara daga sauran kabbarbari daga sallama duk sannu sannu ake yi shi an ma'ana kafi assalamu alaikum yadda shi liman da yake jiyar da kai ne da waɗanda a tare da shi ba tare da an daga murya ba eh lil imami wannan ga liman wal mamumi da mamu kowanne sallama guda zai kuma khafiyatun ba, ba da sauti maɗaukaki ba wafi salati alal mayyiti ƙiraɗin min al'ajari ƙiraɗin yanki min al'ajari na lada gwargwadon ƙiraɗi ƙiraɗi wani yanki ne na lada wani ma'auni ne na lada ƙiraɗi na lada wafi salati ya tabbata ga sallah alal mayyiti akan mamaci duk wanda ya halarciwa gawa sallah za a ba shi ƙiraɗi na lada za mu ji menene misalin ƙiraɗi wa ƙira don hakan ga kuma akwai ƙiraɗi kuma na lada fi hudur dabni ga halartar turbuɗe shi don haka wanda ya halarci mamaci an ka yi mai sallah tare da shi an ka turbuɗe shi makabarta tare yana da zai da ƙiraɗi biyu in kuma an ka yi mai sallah tare da kai kana da uzuri baka ta yawan ka tahiyarka to ka samu ƙiraɗi guda to menene misalin ƙiraɗin wa zalika wannan fit tamthil ga misaltawa abinda an misalin kiradin girman kiradin na ladad misal jabal uhud kwatancin girman dutsen uhud sawaban na lada wanda yayi dan Umar da da ya ji hadisi hadisi ne annabi ya ce duk wanda ya halarci jana'iza an kai mata sallah yana da kiradi wanda ya halarci turbudarta yana da kiradi biyu kiradi guda na sallah kiradi guda to shi dan Umar bai dauka turbude ya halarta turbuda yana da wani dogumu don haka da an yi sallah mai ya tahiya ta yake yace ashe ko mun yi hasara kiradodi masu yawa don haka in dai ba uzuri gare ka babba ba irin wanda manya kai ka san manya iyakarsu su halarci sallah in an kai sallah sai su yi zaman su in ba uzuri gare ka ba ka bari kowa dai ya ga dutsen Uhud ko wayan zo maka in kun baka zo maka ba ka gane ta ta hoto eh zobe yawa Madina to to in ka halarci wa gawa sallah kana da lada irin haka nan to wagga lada kana jira sai an gayyace ka sai an hada ma wani ya mutu a tunda ba a hada ban zuwa in ka yi hasarar wagga lada don haka da kaji mutum ya mutu haƙƙi ne ka tafi ka samu wannan kiraɗi Allah mai sallah tare da kai a turbuɗe shi tare da kai don haka in ba wani uzuri gare ka mai muhimmanci ba wanda ka hana ma halartar turbuɗa ka yi ƙoƙari ka samu dulla da biyu kiraɗin biyu da na sai mai gawa sallah da na turbuɗa ina fatar kun fahimta to sai dai da wa gawa sallah da yi mata wanka da turbuɗe ta duk haƙƙin wane ne haƙƙin waliyansa ne sai dai in ga shugaba to wannan sallah haƙƙin shugaba ne sai dai in shi mamacin ya yi wasiya don Allah yana so in mutuwa ne ya yi min sallah malamai sun ka ce to in ya yi wasiya to wannan da ya yi wasiya ya fi cancanta ya mai sallah sai dai in ya yi wasiya ne saboda ƙiyayyar da a tsakanin da shugaba ba shugaba shi yadda haƙƙin ya mai sallah ba to sai dai in wata kiyayya a tsakanin da shugaba shi yasa ya wasiyar don kai shugaba to wannan ba za a zartar da wasiyar ba shi shugaban nan zai yi mai sallah ina fatar kun fahimta to sai haga mutane na ta karambani in an ka zo makabarta kowa ya sa baki da mallami kowane salo zai kawo wa ayi kaza ba ayi kaza ba ayi kaza ayi kaza da sauransu duk komi na gawa haƙƙin yan uwanta ne su za su yi mata wanka ko su ayyana mai mata wanka su za su yi mata sallah ko su ayyana wanda zai yi mata sallah haka su za su sagawa kabari sai dai wurin sagawa kabari annabi ya sa kaidi wanda bai sadu da iyali da rinjiya ba kamar in yau da sai wanda bai sadu da iyali ba in ka sadu da iyali ko ba gefe kai kallo to Allah ya shirye da mu to ina yake wa yuqalu fi du'a wa yuqalu ana cewa fi du'a alal mayyit ga wa mamaci addu'a gairu shay'in mahadudin wani abu wanda ba wani sabanin abu ke iyakantacce me ma'anar wannan magana kamar yana son ya ce gawa gawa addu'a babu wani abu iyakantaccen da anka iyakance ga ga addu'ar da anka iyakance a yamai a'a wa zalika kulluhu wasun addu'o'in da anka ruwaito kowacin su halacce wanda dukkan wagawa ta yi don ko da wani mallami mafi yawan mallamai musamman su mallaman fiqihu an samu hadisai mun yi addu'o'in da manzo Allah kawa gawa kala daban-daban ko madalla to ko wani mallami zaka iskan mai ya dauko guda ita zai ka cikin littafi ne to ba dole wai sai ita ba in kai yi ta ko kai yi waccan ko kai yi waccan suna na addu'o'in da an karwaito daga ma duk wanda kawa gawa yayi daidai ina fatar kun fahimta wa min mustahsan ma qila fi zalika sai dai daga mafi kyawun abin da an ka faɗi ga haka gami gawa addu'ar da ake wa gawa an yi kabbara mutun shi kabbara thumma yaqulu sannan yace alhamdulillahi alladhi amata wa ahya walhamdulillahi alladhi yuhyil mauta lahul azamatu wal kibriya'u wal mulku wal qudratu was sana'u wa huwa ala kulli shay'in qadirun sai ya tsaya nan me yayi yayi yabo da godiya ga Allah maimakon karatun Fatiha sannan Allahumma salli ala Muhammad sai shi kabbara ta biyu kenan daga kabbara ta biyu sai mi sai salati to shine ya kawo salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka hamidun majidun sai ya tsaya nan sai shi kabbara ta uku daga kabbara ta uku sai mi sai wa gawa addu'a to ga ta nan Allahumma innahu abduka wabna abdika wabna amatika anta khalaqatahu wa razaqatahu wa anta amattahu wa anta tuhyihi wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi ji'naka shufa'a lahu fa shafi'na fihi allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika bi habli jiwarika lahu innaka dhu wafa'in wa dhimma allahumma qihi min fitnatil qabri wa min adhabi jahannama allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqihi min al-khataya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu allahumma innahu qad nazala bika wa anta khairu manzulin bihi faqirun ila rahmatika wa anta ganiyun an azabihi allahumma thabbit inda almas'alati mantiqahu wala tabt wala tabtalihi fi qabrihi bima la daqata lahu bihi allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu sai mu tsaya nan ko wata kula hada bi madalla to sai mu tsaya nan to sai mu koma mu fassara ko to ina yake yace wa min mustahsan ma qila fi zalika daga mafi kyawun abin da ake faɗi ga wa mamaci addu'a an yi kabbara shi kabbara kabbara farko kabbara harama bayan yayi kabbara harama thumma ya kula sannan yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi amata wannan da ke kashewa wa ahya kuma ya rayar walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi yuhyil mauta wanda ke rayar da matattu lahul azma girma ya tabbatar min shi Allah wal kibriya'u da azma da kibriya'u duk ma'ana su guda girma da kibriya'u ya tabbatar ma Allah wal mulku da mulki wal qudratu da iko wasana'u da ɗaukaka kaga sana'u bisini kuma da madda sana'u kaga bi ma'ana arrifatu sana'u in ka cire madda kace sana shi kuma ma'anarsa albayadu haske sana bil kasari baka sa u ba in kace sana'u bisini shi a ɗaukaka shi ya kawo nan ko walahul mulku wal qudratu was sana'u da mulki da iko da daukaka duk sun tabbatar mishi to in ka cire alhamzan nan ka karanta shi da kasari sana ya zam albayadu haske to in ka cire sinun katha sa'un as-sana'u shi ko ya zan yabo la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika as-sana' shine yabo ina fatar kun fahimta to wasana'u da daukaka wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi Allah mai iko ne akan kome Allahumma kaga nan nan mi kai kai yabo da godiya ga Allah dama an ce bayan kabbara farko sai ayi yabo da godiya ga Allah to yanzu da waɗanga kalmomin duk da yake masu kyau na da karanta Fatiha wahi Fatiha tahi wannan kalmomi ne ba cikin ƙura'ani fata ko ƙura'ani ce don harafin da karanta lada goma a gani amma su ma wannan kayan yabo da godiya ga Allah makasudi dai bayan kabbara farko sai a yabo da godiya ga Allah sai a karanta fatiha akwai riwayoyin da nuna hadda sura mun yi cikin ahkamul jana'iz ko to in kai yabo da godiya ga Allah sai me sai kabbara ta biyu sai kai Allahu akbar kabbara ta biyu to in kai kabbara ta biyu sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo salatin Allahumma salli ala Muhammadin kaga babu sayyidina ara sayyidina daga baya ya kutsa shi an kai Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati sannan ku ba sadun ta ba sinun ba in kace salli ba sallina ba salli sadun as-salatu Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga Muhammadu wa ala ali muhammadin da kuma ga dangin muhammadu kama sallaita kamar yadda kai yi salati wa rahimta kai ya rahama wa barakta kai ya albarka ala ibrahim akan ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma akan dangin ibrahim fil alamin cikin talakai innaka lalle kai Allah hamidun godadde kake majidun mai girma wannan ba salati kenan ba salatul ibrahimiyya ɗaya ne daga cikin nau'ukan salatul ibrahimiyya da an karwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kai salati sai mi sai kai kabbara ta uku in kai kabbara ta farko kai yabo da godiya ga Allah kai kai kabbara ta biyu kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu an salati sai kabbara ta uku in kai kabbara ta uku sai kai addu'a ga mamaci dada an kai su ya kai gurbi sai kai addu'a ga mamaci ga ta nan Allahumma ya Allah innahu shi wannan mamaci abduka bawanka ne wamna abduka kuma dan bawanka wamna amatika dan boyarka da shi da uba ne da uwa ce duk bayanka ne an ta khalaqatahu Allah kai ka halice shi wa razaqatahu kuma kai ka arzita shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuwi kuma kai za ka rayar da shi wa anta a'lamu Allah kai ne masani bi sirrihi game da ɓoye ne wa alaniyatihi da bayyane ne a alamu nan la ala babiha ba kai ne mahi sani ba kai ne masani Allah kai ne masani bi sirrihi da ɓoye ne wa alaniya ko akwai wanda ya san ɓoyen ba in banda Allah shi kaga ba za a fassara a alamu mafi sani ba don babu wanda ya san ɓoyen ka illa shi Allah kai ne masani game da ɓoye ne da bayyane ne ji ina ka mun zo maka shifa'a alau muna masu neman ceto gare shi fashafi ina fi Allah ka ba mu ceto gare shi karbi ceton mu gare shi muna neman mai ceto ya Allah man ya shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha to mun zo muna neman mai ceto me ceton da muka neman mai muna neman mai rangwamen ka Allah mun san mai laifi ne amma Allah muna roƙon mai alfarma roƙon alfarma shine ceto Allah muna roƙon alfarma gare ka kanka kama shi da hali ne kaga ashe addu'a ce to tun da addu'a ce ta neman gafara da yafiya da rahama sai an ka ce duk wanda ya yi shahada an ba shi direct admission to kaga bai da bukatar wannan gafara shi yasa wanda ya mutu fagen fama ba sai an yi mai sallah ba ya an yi mai sallah an kyauta amma in ba a yi mai hukun ba dole ba ne yaro wanda ba a rubuta mai zunubi wanda bai balaga ba bai da zunubi sai dai lada yaro rufi alƙalma an talafatin anil majnun hatta yafiqa ko wa an sabiyya hatta ya bloga wa annin na'imi hatta ya stay kira kaga yaro bai ba a fara rubuta mai zunubi lada ɗaya aka rubuta mai yaro to kaga shi yasa yaro wanda bai balaga ba sallar jana'iza akai ne ba dole bace mustahabi in an yi an kyauta in ba a babu laifi babu laifi yaro wanda bai balaga ba a turbuɗe shi ba sai jariri ba duk wanda bai balaga ba muna tare tunda dama mi a hikima sallar jana'iza a roƙan mai gafara to yaro bai da laifi don haka ‘yan an yi dai ta neman lada an kyauta in ba a yi hukun ba a yi laifi ba ta mu tafi ji ina ka mun zo ma shifa'a allahu muna masu neman ceto gare shi fashe fi ina fi Allah ka ba mu ceto ne ka karɓi ceton da muka neman mai ya Allah Allahumma ya Allah ina nastajiru muna, muna neman makwabtaka bi habli jiwarika da igiyar makwabtaka kallahu gare shi kamar Allah muna neman mai makwabtaka ka karbi makwabtaka da muka neman mai gare ka kun san makwabtaka ko zama tare innaka lalle kai zu wafa'in ma'abuci cikawa haki ga alƙawari wazzin matan kuma ma'abuci amana kake zu wafa'in ma'abuci cikawa me aka cikawa alƙawari zimma kuma aminci zu wafa'in wa zu zimmatin shi an ma'ana sai an ka samu tanazu'i tsakanin zu din nan zu wafa'in wa zu zimmatin sai ya ce zu wafa'in wa zimmatin shi ake kira tanazu ina fatar kun fahimta Allahumma ya Allah ƙihi ka tsare shi ko min fitinatul qabri daga fitinar kabari me fitinar kabari tambayoyin da mala'iku za su yi ma tambayoyin guda nawa guda uku duk wanda ya ƙara ta hudu shi ya ƙara abitai man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka Allah ka ba mu ikon amsa cikin sauƙi musulmin kirki zai ba da amsa da bakin nan sai a buɗa mai kabari ne a yi mai wayarin da ni'imomin aljanna shi ku wanda an munafiki ko kafiri Allah ya dambale shi bai iya ba da amsa sai ya kama ha ha ha la'adari daɗa su kwada mai kulki dan nema sai ya nuta cikin ƙasa su jawo shi haka dai a kwakwamtsai da nan sai a ƙara mace mai kabarin sai a waza ta ta dama ta hito hauni ta hauni ta hito dama sannan a yi mai wayarin da gida ne na wuta wasu 'yan kunamu nan wasu 'yan macizai nan hosu hosu wutar duk yana kawo mai kayan sannan Allah shi muna tsari don haka azabar kabari gaskiya ce shi yasa annabi kullun neman tsari yake ga azabar kabari har cikin sallah an wajabta mana neman tsari daga azabar kabari Allah ya tsare mu daga azabar kabari Allahumma ya Allah ki ka tsare shi min fitnatul qabri daga fitinar kabari tambayoyin da za a yi cikin kabari don su ne sababiyya azaba ko ni'imat in ka ci tambaya ayma ni'ima in ka hwada ayma azaba wa min azabi jahannam kuma ka tsare shi daga azabar jahannama Allahumma gafir lahu Allah ka gafarta mishi shi wannan mamacin warhamhu ka yi mai rahama wa'fu anhu ka yafe mishi wa afihi ka bashi lafiya wa akrim nuzulahu abinda an bada lafiya nan shine duk abinda a aibi wanda a cuta ka tsare shi daga gare shi wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukinsa nuzul ko ya zama masauki haithu yunzul inda za a saukar da shi ko ko nuzul ya zangarar da za a bashi Allah abincin da za ka bashi tattarbin baki Allah ka girmama ta wa wasima da khalahu Allah ka girmama mashigarsa mimun in ta zo da fataha mashigarsa inda zai shiga ko in ko kaya mata madda wa wasimu da khalahu ai dukhulahu Allah ka girmama shiga shiga kabarin da zai yi Allah ka girmama shi ka sa a shiga cikin mutunci a zauna cikin mutunci wa gasilhu Allah ka wanke shi bi ma'in da ruwa wa saljin da raba wa bardin da kankara me ma'ana Allah ka wanke shi nan ba wanki ne na haƙiƙani ba kalmomi ne da laraba ke amfani da su yan ana son awa mutum addu'a Allah ya tsalkake ka daga zunubanka sai a ce Allah ya wanke ka da ruwa wanki da ruwa aka fara yi sannan da raba raba ta fi tsalkakewa bisa ga ruwa baya an wanke ka da ruwa sannan a wanke ka da raba sannan kankara ita ko ta tsalka kiwa bisa ga raba sannan a sa da kankara ba wai wanki da ruwa ko raba ko kankara an makasudi ba iyaka terminology ne wanda kawai ake amfani da shi ana so a nuna Allah ka tsalkake mutum tsabal kamar a ce a tsalkake tsabal tsabal da Hausa tsabal tsabal bai da sauran datti eh wa gasilhu Allah ka wanke shi shi wannan mamacin bima'in da ruwa wa saljin da raba wa baradin da kankara wa naqihi Allah ka tsarkake shi min al-khataya daga zunubai kama yana qasawbul abyad kamar yadda ake tsarkake fararen tuwayi min ad-danis daga datti ka san ba tuwahin da ke daukar wanki kuma farare ko eh tunda wanda wanda wanda wata kala ko wani abu ya same shi bai hita amma farin kala ko mi same shi yana fita don haka ba tuwayen da ka ɗauka wanki to Allah yadda ake tsalkake fararen tuwayen daga datti Allah ka tsalake shi haka nan wa abdul hudaran Allah ka canza mai gida khairan wanda ya fi alkhairi min dari daga gidansa da ya bari ba ga gida ya bari na duniya ba to Allah ya sa gidan da zai iskan mai alheri bisa ga wanga wa ahlan da iyali khairan wa'anna fi min ahli daga iyalansa mata ne da ya bari nan Allah ka hada shi da matan hurul ayn sun yi waɗanga da ya bari aiko wa zaujan to to ahalan nan ba mata ba ahalan iyali yan uwa da abokan arziki abokan zama kenan Allah ka bashi abin ga iyali khairan wa'annahi min ahli daga iyalansa abokan zama wa zaujan da mata khairan wadda tafi min zauji daga matarsa wacce mata ta yi matarsa matan hurul in Allahumma ya Allah in kana muhsinan wannan mamaci namu in ya zama mai kyautatawa ne mai da'a ga Allah fazid Allah ka ƙara fi ihsani ga kyauta Allah ka ninka mai lada shi an ma'ana ka ƙara ga kyautawarsa wa in kana musi'an tunda Allah ya ce yana ninkawa ko wallahu yudaifu liman yasha'u yana ninkawa da goma zuwa ɗari bakwai zuwa wanda ya so to yanzu muna neman mai duk aikin da yana alheri Allah ka ninka mai ninkin ba ninkin wa in kana musi'an in ko ya zama mai munanawa ne dan ka tobara fata jawaz Allah ka yafe anhu gare shi ka yafe ka tobaran nan da yayi Allahumma ya Allah innahu lalle shi wannan mamaci qad nazala bika haqiqa ya sauko gare ka yanzu ga gashi nan ga ka duk mutum ya gama kewaye kewaye dai ya tayi wa shi yasa annabi ya ce la tasubul amwata fa innahum qad qad abdaw ila ma qaddamu kan ku zagi matattu sun suna sun tahi inda ga abin da sun gabatar da ku da Allah wahe tsananin kamu to suna can inda Allah to zagin miza ku ku ba su can su iskan mu abin da sun ka aikata dan haka bata lokaci ne zagin matattu ina fatar kun fahimta to innahu lalle shi wannan mamaci kanna zalabika ya sauko gare ka wa anta khairu manzulin bi kai ko kai ne mafi mafi alkhairi mai masauki gare shi faqirun mabukaci ne ila rahmatika zuwa ga rahamarka wa anta ganiyun kai ko mawadaci hake an azabi daga mai azaba Allahumma ya Allah thabbit ka tabbatar da man hu magana ta inda mas'alati lokacin da za a yi mai tambaya Allah ka bashi iko ya bada amsar tambayar wala tabtalihi Allah kakka jarrabe shi fi kabri cikin kabarinsa bima la daqata lahu da abinda babu iko gare shi bihi game duk tambayar da bai iya amsa Allah kakka bari ayi mai ita Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu kakka haramta mana ladarsa wala taftinna ba'dahu kakka fitine mu bayanai bayanai ka fitine mu mu zan mutanen banza ko mu zan kahirai ko mu lalace da sauransu full stop sai mu tsaya nan wannan ɗaya ce daga cikin addu'o'in da aka yi sai dai wannan addu'a kamar yadda mai risala ya haɗa nan ba addu'o'i zai yawa ne waɗanda da tabbata ga annabi ya haɗe su wuri guda mai son ganin addu'o'in da aka waga ya koma ma hakamul jana'iz to Allah ya sa mu albarka ga abin da muka karanta kuma Allah ya sa mu cika da imani da ganin ƙato na kwanci ana mai waɗanga fadanci kakan ƙarya ta ƙare ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka yau ko mace sai an kwantarsuwa sai an tarsuwa sai an juya komi sai an yi ma ba ka yawa kanka kai na sadda kana raye babu irinka kai a izza kai a ɗagawa kai a kibri kai an mi ta yau da an kai ƙarshe yanzu ya tashi kai ɗagawa kuma Allah ka samu cika da imani gafarta mana zunubanmu to madal to da ka tsaya a imamin gahadanci gara tun harko ka biɗi shiri da Allah yanzu ga addu'a tana da muhimmanci ga mutum ko ba ta da shi yasa duk wanda bai samu sallah ba kan daɗa ai alheri zai yawa ya kubce mai to waɗanga da yan bindiga haka shi kaga ba su yi muhu sallah ruhewa ɗaya su kai Allah ka isa mun mutane gare su Allah gwada muna baya gare su ga musiba kuma abinda adda ciyo ƴan uwanmu na musulmi fa inda wasu arna na kai muna haka to yanzu da mun yi magana sai ana ce to ai ƴan uwanku ne kun ba ga ba abin zaka cewa ƴan uwanku ne fulani sun ci amana mallam ni ban taba ganin jarabawa irin wagga ba Allah ka muna karshen ta babu daɗi kuma wasu abubuwa mana wasu ba hakoji su ba tabanna malla a yi maltiritin ɗin mutum kamar dabba ko dabba bai kamata a wani maltiritin ba a haɗa da uwa da ɗiya ɗiya maza da ɗiya mata a kwana da uwa gaban ɗiyanta gaban mijinta ta babu mutunci a kwana da ɗiyanta gaba gare ta babu mutunci ko a sa ɗanta ya kwana da ita kuma gaban uban kuma musulmi kuma musulmi musulmi kawa musulmi haka jama'a ina za mu saka mu ga wagga musiba kuma waɗanda waɗanda waɗanda yanzu ka diba shekaran jiya da daddare abin ga su 'yan bindiga sun ka farmaki sojojin daga tsaro na hanyar kaduna zuwa abuja amma da haka sun ka fatattake su farmaki su haka yi musu don haka wallahi ko alama 'yan bindigan nan ba su iya gaba da gaba da sojoji ba su iyawa to wani kaga an kai to ba a yi maganin su ba saboda shi wanda ya kamata ya ba da umarni